wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shine majalisin mu na 14 a cikin wannan littafi na al-aqida zamu tashi babi da yake magana al'imanu bi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunda baya mun tattauna ne game da imani da mala'iku ai da annabawan Allah tunda dama rukunan imani guda hudu imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa ko sai manzanni ko to mun faɗi yadda ake imani da manzanni duka annabawan nan sai ka yi imani da su ka yadda cewa Allah subhanahu wataala ne aiko su in annabi ɗaya baka yadda da shi ba to kai ba musulmi bane tun ba musulmi bane to cikin annabawan muka faɗi ulul azmi ko mun faɗe su guda biyar ko to yau za mu tattauna game da shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imani da shi al'imanu bi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yajibul imanu والشهادة بأن محمد رسول الله رسول من من عند الله dole ne kai imani kuma ka shaida cikin aqida kikkiawiya ta musulunci shine kai imani kuma ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne daga gurin Allah Allah ne ya aiko shi kamar yadda Allah ya faɗa cikin Qur'ani yace Muhammadun Rasulullah shi wannan annabi Muhammadun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi wannan dole ne ka yi imani da shi kuma ka shaida kuma mun sani cikin abin nan kalmomi da ake shiga musulunci da su shi ne ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu da muhammadin rasulullah dole ka samu waɗannan shaidu ɗin sannan za ka shaida wa annahu khatamun nabiyyin ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ne fala nabiyya ba'dahu babu wani annabi bayan bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan duka aqidar mu ne imanin mu ce wannan karatun zaka ganshi kamar ya za a yi ta kawo irin wannan katuka ai dama ya dace a ce wannan yana cikin zuciyar mu a'a abin da ke cikin zuciyar mu mu karanta shi mu maimaita shi domin ana samu kaji wani ya zo a ce maka shi annabi ne kuma kuma ikon Allah ikon Allah wasu su zo su bi shi yanzu ahmad gulam alƙadiyani ahmad gulam alƙadiyani ya so ya ce shi annabi ne ya yi ta kira cewa shi annabi ne mutanen zamanin sa suka ƙaryata shi balma wasu suka yi abin nan ɗin cewa a kashe shi kuma har yau akwai masu bin wannan akwai masu bin wannan tarkacin har yau akwai to lallai ba wani wanda wanda zai zo ci shi annabi ne kuma a yadda babu shi domin Allah ya ce ma kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam aba ahadin min rijalikum annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba mahaifin kowa bane daga baban kowa bane daga cikin mazajen ku a nan gurin duk da kuke nan annabi bai da wani da babba ma walakin rasulullah walakin rasulallah haka ne ko sai da shi manzan Allah ne wa khataman nabiyyin sannan kuma shi cikamakin annabawa ne yawa an rufe annabci daga da annabi babu wani annabi wa anna risalatuhu ammatan lil jinni wal insi sannan message da annabi yazo da shi ya game kowa ne aljanu da mutane dukkansu sai sun bi sannan su tsira yawwa mu addinin annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutane da aljanu gaba da an game da su duka fayajibu ala kulli umam ala kulli umamil ardi al-iman bihi duk wasu jama'ar bayan ƙasa dole wajibi ne su imani da shi yawa yadda aljani a yadda mutum in bai yi sallah ba za a tambaye shi haka za a tambaye aljani amma karatul jinna wal insa illa liya'budun amma karatul jinna wal insa illa liya'budun to yadda idan baka bi annabi ba sallallahu alaihi wasallam za a tambaye ka za a azabtar da kai to haka shi ma aljani in bai bi annabi ba sallallahu alaihi wasallam dukkan mu da aljanu an aiko mu ne mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ayoyin nan da yawa a cikin alqur'ani qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni ko yawa to fayju ala kulli ummin al-ard al-iman bihi wa ittiba'a shar'ihi kuma dole a bi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya zo da shi dole a bi shi kullum dole muke karanta sayo bukhari muke karanta sayo muslim muke karanta abin da littafai na hadisi mu ga abin da annabi ya zo da shi ƙur'anin da ya zo da shi a ina ake fassara shi wa zai fassara mana annabi ne zai fassara mana sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya faɗa kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a aka ce annabi ka gaya wa mutane ni manzon Allah ne a gare ku duka ni manzon Allah ne a gare ku dukanku annasu da musulmai da wanda ba musulmai ba zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sakon sa ya game su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin kowane quality na kowane annabi annabi yake cewa wani annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa ne kadai sai kaga wannan annabin a ce maka annabin Kano ne yan bauchi ba ruwan su da shi a ce maka wannan annabin na Niger ne yan Chadi ba ruwan su da shi iya Niger aka ce yazo ya aiki amma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tura shi kuma duk duniya ne a ranar da aka ce yau an shi ne annabi to da wanda yake farkon duniya da wanda yake ƙarshen duniya da wanda yake tsakiyanta da bafulataninsu da baterinsu da ɗan waccar garin da wancan garin gaba ɗaya shi an aiko shi ne zuwa gare su shi special ne sallallahu alaihi wasallam muktada shahadatu anna muhammadan rasulullah to in ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah na wai me ake nufi ne me ake nufi da ita me ake nufi da ita ashhadu anna muhammadan rasulullah to me ake nufi da ita in ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shirya ba abun bauta da gaskiya sai Allah wannan mun yi bayanai da yawa ko shine ba wanda zaka bautawa sai Allah ba wanda zaka nemi taimako sai Allah ba wanda zaka nemi yaddarsa sai Allah ba wanda zaka shiga damuwa eh sai idan ka taba Allah ne kowa ya fishi da kai idan ubangiji yana baya fishi in Allah baya fishi da kai ko kowa ya kika in Allah ya yarda da kai ku duba da yanzu fiskokin mun nan wani bacci ne a fiskansa amma saboda ashhadu an la ilaha illallah ya yanke yanzu ya samu sallah a jami'i wani uzuri ne da shi ya zauna don ya ji karatu ya san waye Allah to shi ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma ya yake to shine zai gaya mana muqtada shahada bi anna muhammadar rasulullah ita wannan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne abinda take nufi ta'atuhu fi ma amara dan babban karatu ne inda daga cikin kake ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ta'atuhu fi ma amara ka masa biyayya a umarni da yi maka ka masa biyayya umarni da yi maka wa tasdiquhu fima akhbara ka gaskata duk abin da annabi ya bada labari ba dan ce maka ya tabbata ba to yan uwa gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matakai na bi na gaskata shi malamai sun yi mana aiki Allah ya saka musu da alkhairi shi wannan qur'anin da Allah ya saukar shi Allah da kansa ya dau ya dau ya jibinci lamarin kayansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da shi kuma mu za mu kare shi amma bai ce shi zai kare hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ne ce zai kare shi ma littafin yan baya littafin yan baya bai musu alƙawarin kare shi ba za a iya gurbata shi za a iya gurbata littafin yan baya kamar da aka gurbata bible yanzu amma qur'ani ba wanda ya sai gurbata shi ko ka gurbata za a gane ka wasali yanzu na ina dauko wata sura ina karanta yanzu na yaro karami da bai san larabci ba ma ta mun gyara hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya bawa wasu mazaje da Allah yake so su samu lada sai ya ba su ikon aiki akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabin shi ya ba su kaidodi shi ya ba su kaidodi aka baka ladan cewa duk wanda ya ji annabi ya ce duk wanda ya ji zance na ya kiyaye shi ya kai shi wa wajen wani ya zama shi ma ɗan saƙo annabi ya nuna mana za ka iya kai wa wani hadisi kai ka haddace ka kai wa wani shi kuma ya fi ka gane abin da ka kawo sana nabi salasa yake cewa duk wanda ya min ƙarya da gangan ya nemi mazauninsa a wuta kenan za a yi kenan za a yi to annabi salasa sai allah ya bashi wasu mazaje tun daga zamanin sahabbai sai na umar in ka zo ka faɗi magana ka ce na ji annabi ya ce kaza yanzu in kana cewa sai na umar na ji annabi yana cewa kaza kenan kana nuna yanzu kaza shari'a ne daga Allah sai na umar sai ya nemi tabbacin hakan ne annabin ne ya faɗa sai mun ce da ya faɗan a gaban waka bai ya faɗa maganar annabi ta fi ƙarfin wasa ta fi ƙarfin mutum ya zo ce mana annabi ya ce kaza wani ya kwankwasa gidan sai na umar ya yi sallama sai na umar bai amsa bai ƙara bai amsa bai ƙara bai amsa ba sai na umar yana wani bukatunsa kenan ya gama ya fito sai samu wannan mutumin ya tafi gan shi can nesa kai tsaya ya kuma ka yi sallama ɗaya ka yi biyu ka yi uku baka jira na zo baka tafi ya ce annabi sarsa ya ce a nemi izini sau uku ne in kai na ɗaya na biyu na uku baka ji baka tafi ya ce ya to baka yi sabu kuwa ka ce annabi ne ya gaya maka wannan abu kuma yanzu kana kana so ka zama malami na kai kake karantar da ni abin da annabi ya faɗa kuma in kyale ka sai annabi sai na umar ya cakwame shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wasa mu tafi mu tafi a gaban wadawa aka faɗi wannan ya ce a gaban wane gaban wane ya ce muje wajen su ku duba fa yanzu yadda ba ma yin haka yanzu mutum sai zo ya faɗi magana yanzu nan ya ce mana malam sunusin nan da kake gani ya ce kaza ya maka kaza ya ce kaza kawai ana so a bata tsakanina da malin sunusi in haka ne in rike kama in ce zo mu tafi wajen malin sunusi tunda yana rayu ko kuma wa yake gurin in ma sai na dauki magana na yadda na farko ƙarya ne a yadda na san shi ni ban yadda zai min ba ban yadda ba in kuma ina kokwanton yamin tsakaninka da Allah gaban waye wannan magana akwai wani da wani da mu je gurin su ka ji haka eh haka ya fada eh haka ya fada to mu je gurin sa shi ba me yasa kai min haka me yasa kai sai mu zauna lafiya to maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa bari sai an je a gaban wa me ya fadan eh ga abin da ya fada haka ne eh to daga yau na rike wannan hadisin haka sannan aka zo bayan su sayyidina Umar bayan su aka samu wasu har yau din nan akwai malamai yanzu su Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa yadda aka bi hadisan annabi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya su imamul bukhari sun tara imam muslim ya tara abu dawud ya tara tirmizi sun tara abu da imam abu bukhari da muslim suka yi ka'idan cewa sai sun tantance sun mana aiki sauran kuma su ce za su yi aiki ba suka ce kawai za su tara da suka tara sai yan baya kuma suka zo suka yi ta bibiyan su suna aiki su ja irin wannan imam bukhari ya aiki a kansa ya inganta to maganar annabi ba kawai a ce maka annabi ya faɗa sai an tantance an faɗi ta inganta to wacce ta inganta ina so in zo gurin da nake so na tsaya wacce ta inganta kuma a tabbatar malamai sun gama aiki ta inganta sannan kuma daga an ce annabi ya faɗa kai shiru kai shiru malamai ne suka gama aiki a kansa ka gaskata ta ka miƙa wuya a kanta kuma ka yadda addini ne yanzu da aka ce maka idan kuda ya fada cikin abincin ɗaya daga cikinku abin shan ɗaya daga cikinku afuwa in dai gashi nan kana kallon sa a sama kuma kana so ka ci abin ku gane fa ba an ce tilas ne in abin da ya fada cikin abin shan ga dole ya ka sha ba ba ce maka dole bane ya fada ciki kuma kana son shan ta nabi ce karka tsame shi ka dan danna shi tukunna ya lime gaba daya sai ka tsamo shi yanzu misali in ya fada kan nono gashi nan za ga ya fada gashi nan ya makale ga rabin sa bai makale ba sai ka dan danna shi kadan in ka dan sa hannunka kuma ka dago za ga ya fito sai ka cire shi sai ka jefar da shi sannan ko ba ce maka wajibi ne danna wannan ba fa inda kana da cokali ko kana dan jin kyama kuma kana da cokalin da zaka saka kwashe iya inda ya fada dan ku babu wanda ya ce maka da matsala ba wanda ya ce maka da matsala amma ka danna domin annabi ya ce bangaren sa ɗaya cuta ne bangare ɗaya magani ne masu fada da maganganun annabi saboda mun fada mun ce ka gaskata abin da annabi ba da labari sai suka zo suna karyatawa sai suka ce wai wa ya gaya muku fada wanda ya yi ta bangaren cutan ya fada tunda annabi cewa ɗaya daga jikinsa cuta ɗaya kuma magani sai aka ce to wai wa ya gaya muku ta bangaren cutan ya fada sai malamai suka zo suka ce kai mahaukaci ne ai an yi bincike kuda inda zai faɗi shi kuma haka Allah ya tsara shi ba zai faɗi ba sai bangaren cuta shi kuma bincike ne tabbatar da haka na likitanci kuma annabi ya faɗi shi tintini sai wasu suka zo suna cewa a wannan binciken sai aka ce karka sha wahala a gaban kama akwai abin da duk inda ka jefa shi akwai ta inda yake faduwa yanzu da yanzu mutum in ka turo mutum daga sama shi mutum bai isa yana ba shi da control din gudun da zai fadi za ka yi turo mutum daga sama ya fadi ta ka za ka yi turo mutum daga sama ya fadi ta baya ya fadi ta kafa ya fadi ta kaza amma kuliya ko daga saman bakwai ka sako ta ta kafa take faduwa ba ka Allah yi ta ba in ka jefa kuliya to an ba ta balance da wala za ka ta kafa ka sake ta ta baya haka ko kanta na sama ko kafafun na sama kana sakewa kafin ta zo kasa haka za ta juya haka ne ko baka bane to haka Allah yake abinsa to gaskata maganar annabi hadisan da aka tattara aka ce sun inganta annabi in ya fara aka gaskata shi wannan yana ga cikin bin annabi da shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne shine ka gaskata maganarsa ba ya fada ba gaskiya ne annabi ya ce tahadu tahabbu inda za ku ke kyauta a tsakaninku to soyayya za ta so tsakaninku ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtu bazan nuna muku aikin da in kuna za ku so junanku ba afshu salam kuke yin sallama kuke gaisawa da junanku sada zumunci yana sa ake so juna to kun ga duka wannan mangano ne ka gaskata annabi kuma hakan in kai zaka samu nitsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana kana so mutane su soka eh to ka guji abin da mutane hannun mutane in dai kana so so ka ba ruwanka da abun hannunsu banda roƙo in ka ga abun su ba karka damu da shi wallahi har masu mulkin nan da kake gani mutuncinka shine ba ruwanka da abun hannunsu in su suka neme ka suka kawo maka wani wani abu ne amma ka sa ido a kansu in kaga suna walakanta mutum to yana bin abun hannunsu ne in ga mutum bai da kima a cikinmu to yana bibiya da roƙo ne annabi ce kana son Allah ya soka me za a yi a so Allah ne ai hadisin hada ne in kana son Allah ya soka kai kaza in kana son mutane su soka kai kaza duka wannan in ka duba su to ka gaskata annabi a wayannan maganganu to wannan shine to cikin shaidawa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine wascina bu manaha anhu wa zajar ka nisanci duk abin da annabi ya hana yayi tsawa kuma sannan wa Allah wa Allah yu'badullah illa bima shara kar abauta wa Allah sai da abinda annabin ya zo da shi wannan fa shine son annabi sallallahu alaihi wasallam shine biyayya ga annabi shine shaidawa annabi manzon Allah ne yanzu in babu waɗannan guda hudu din in baka aiki da hudun nan kamar baka yadda da annabi manzon Allah ne ba zan maimaita su da Hausa mu rike biyayya ga annabi a duk abin da ya umarni in dai ka yadda da annabi gaskiya ne to ga abu guda hudu biyayya da shi abin da ya umarni duk abin da annabi ya ce aikata yi sallah yi zakka ka kyautata wa iyayenka ka kyautata wa iyalanka to yi wannan na biyu ka gaskata duk abin da ya labarta mana na uku ka nisanci abin da ya hana ya yi tsawa karka yi shi na hudu karka bauta wa Allah sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam don yadda kake sallarka ya ake sallah sai ka ce ya annabi yayi shikenan ko ya ake azumi ya annabi ya koya mana menene annabi ya ce kar a yi ka nisance shi me annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam sannan menene annabi bayan bai yi shi bai ce kuma kar a yi a sallah ya ce mana kar mu dora kafa kar mu caka kafa kamar yadda kare yake kar mu saka hannayen mu shimfida su a sujjada kamar yadda to kani kar ka yi haka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu yi kaza to shiken ba za mu yi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu shiga masallaci da kafar dama to ka shiga da dama mu fita da kafar hagu ka fita da kafar hagu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu ja wandan mu tufafin mu suna jan kasa sai in mata ne su ma kuma in a waje ne mata ma fa cikin gida ba ce su ja shi yana jan kasa ba in a waje ne za su ja kar mu ja shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu aske gemu mu bar shi gemu wani shi ne biyayya ga annabi sallallahu shi yasa ahlus sunna ake kiransu ahlus sunna saboda son sunnar me annabi aikata me za mu aikata fadlur rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ba'd mu'jizatihi falalan annabi sallallahu alaihi wasallam to mun dai sani annabi ya fi dukkan annabawa Allah ne ba shi wannan matsayi din ko to ar-rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi dukkan annabawa da manzanni duk wani annabi da ka sani annabi ya fi su to tambaya shine shi a tambaya shine ko da ke barin karsa ya zo a cikin hadisi ana sayyidun nasi yawmal qiyama ni ne ogam duk duniya ran tashin alkiyama duk wani mutum da Allah ya halitta da aljani da Allah ya halitta da za a tsaya ranar tashin alkiyama annabi shine mai gidansa annabi shine shugabansa sayyid kenan wani jana sayyidu waladi adam wala fakhara duk wani dan adam da ka sani ni ne ogansa ba wai alfahari nake ba girma ne Allah ya ban to shin tunda annabi shine yafi dukkan wani annabi yafi girma to in mun dunkule annabawan dukan su fa annabi yafi su falala a dunkule ko kuma su iyayensa ne ko kuma su iyayensa ne in a dunkule ne suna gaba da shi amma in ɗaiɗaikunsu ne yanzu annabi sallallahu ya fi sayidina ibrahim annabi sallallahu ya fi sayidina adam annabi sallallahu ya fi annabi musa annabi sallallahu ya fi annabi isa annabi sallallahu ya fi to in ka hada su duka fa ya fi su sallallahu alaihi wasallam to annabi babba ne annabi babba ne to shi ma fa kun ga annabin sallallahu alaihi wasallam duk da ya wuce su sai ka samu kuma akwai wani abu wani annabin shi kuma ya wuce shi wani annabin ya wuce shi yanzu annabi annabi Ibrahim duk girman annabi sallallahu alaihi wasallam shi ai ba abul anbiya bane amma annabi Ibrahim shi ya duk wani annabawa shi baban annabawa ne kakan annabawa ne kaga anan ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam amma a jumlace falalan annabi ta wuce na kowane annabi to wannan shine girma da Allah ya bashi sannan yana da mu'jizozi wasu abubuwa da suke tabbatar da cewa shi annabi ne na daya alqur'anul karim wannan qur'ani da muke karantawa kawai kana karanta zaka san annabi annabi ne ka karanta ka ji dadi ka karanta ka samu nitsuwa ka samu waraka ka samu kwanciyar hankali sannan in shiga kulgamar annabi sallallahu alaihi wasallam dan a nuna shi annabi ne wata ya zo gaban sa ya tsage gida biyu qaf ko menene wancan kamar eh iktarabat as-sa'atu inshaqqa al-qamar wata ya zo ya tsage a gaban sa ya rabu gida biyu aka ce kuma koma yadda kake kuma ya koma yadda yake al-isra wal miraj cikin binnan din annabi sallallahu alaihi wasallam akwai isra'i da miraji an dauke shi daga makka zuwa zuwa baitul maqdis a dare daya a dare daya fa kuma bai taba zuwa ba to wannan tafiya da daddare shi ake ce masa isra mi'raj kuma daga nan kuma aka kai shi sama yaje gana da Allah subhanahu wataala ya gana da abinnan halittu da suke sama ya ga annabi musa da annabi adam da sauran annabawa a sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai eh duk ya ga wayannan abubuwa ne aje aka karbo sako aka bashi sako wannan annabi ne ya samu wannan girma din isra da mi'raj yau sau da aka da aka dauke shi daga makka aka kai shi kudus wannan gudun kudus nan ne da ake yaki da safe yana ba wa mutane labaru annabi sai ya ce na je waje kaza an kai ni gu kaza an kai ni gu aka karyata shi an karyata shi har ma aka zo ana me ne a can ya ce musu akwai kaza masallacin yana da kaza akwai bishiyoyi iri kaza kuma bai taba zuwa ba kuma duk suka wayanda suka je duk suka tabbatar haka ne na nuna maka annabi ne sannan taslimul hajari alai saboda abin nan cewa shi annabi ne yana tafiya dutse zai dutse fa ga kafiri a bayan annabi suna tafiya sai a zo wajen dutse sai dutse ce salamu alayka ya muhammad ya rasulullah ina gaishe ka ya kai annabi muhammad ya kai manzon allah dutse fa yana magana kuma arne kafiri na ji kuma amma yake musulunta haninul jaza an samu kututture mimbari irin wannan da aka yi wa annabi a masallaci wata ran yayi kuka a masallaci ta kuka ya kuka kuma kowa yana ji duk an nuna maka annabi annabi ne abin da ya faru shine an canja mimbarin an yi sabo da aka yi sabo juma'a ta yi annabi sai ya hau sabon mimbari zai yi khutba an dau tattara tsohon kuma an kai shi misali gefen masallaci can yana hawa sabo ya fara khutba sai tsohon ya fara kuka yana ta kuka annabi ce kukan me kake yace ya za a yi da ka saba hannu hawa na in samu albarka yanzu an kawo wani sabo daga jeji an zo an sa yanzu ya kwashe albarka annabi sallallahu alaihi ya dora hannu akan sa yana rarrashin sa kai hakuri yana ihu da amma yan ana rarrashin sa sai gashi yana down down kukan yana ƙasa yana ƙasa har yayi shiru sai ce kai in nema maka alfarma mana kai ka zama bishiyan gidan aljanna sai ce ya manzo Allah na yarda a gaban sahabbai kowa yana ji mu'jiza ta annabi kenan to wannan ya faru sannan nabul ma'amin min baini asabihi sannan ruwa da aka nemi ruwan sha aka rasa ruwan alwala kawai annabi sai haka da hannun sai zan famfo famfo kawai aka yi ta shan ruwa mu'jizan annabi suna nan da yawa wannan duka alamu ne na gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam zamu dakata nan gurin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai gobe in Allah ya kai mu insha Allah ta'ala Allah ya mana tawfiki zamu shiga imani da ranan tashin alkiyama gobe imani da ranan tashin alkiyama insha Allah ta'ala assalamu alaikum